الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داو بركة من داو أيو 22 ga watan safar hijira ta 1439 wadda ta daidai da ranar 12 ga watan 11 shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi darasi na 29 a cikin karatunmu da muke na sahih muslim muna cikin babul isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardi salawat to za mu tashi hadisan haddathana Muhammad ibn al-Musanna ko na'am
حدثنا محمد بن المثنى نعم قال حدثنا ابن ابي عدي نعم سعيد wannan shine ibn abi adi zakariya ibn abi adi sa'id kuma shine ibn abi aruba
عن قتادة نعم قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك دقى أنس ابن مالك لعله قال لعل ياتي نعم wato ya shukku bishakki haka yana shakka amma biljazmi ya tabbata a na'am ya tabbata a عن ابن سعسع na'am daga malik ibn abi sa'sa
رجل من قومه mutum ne daga bani daga kabilarsu Ah, min qaumihi sune bani amir ibn abi ah, ibn sa'sa kenan
قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان yayin da nake a- a nan ga ɗaki yana nufin ɗakin Allah allil ahad ko bainan na'imi wal yaqza tsakanin wanda yake bacci da kuma wanda yake a farke إذ سمعت قائلا يقول sai na ji wani mai magana yana cewa أحد الثلاثة بين الرجلين yace ɗayan mutane uku nan da ke tsakanin a- yace ɗayan mutane uku da ke tsakanin mutane biyu dinnan فأتيت yace sai aka zo mun فانطلق بي aka tafi da ni فأتيت بقسط من ذهب aka zo mun da tasa ta zinariya فيها من ماء زمزم a cikinta akwai daga ruwan zamzam فشرح صدري sai aka yal- wato aka yalwata kirjina إلى كذا وكذا da- daga kaza zuwa kaza mana aka bude kirjina
قال قال قتادة qatada yace فقلت للذي معي sai na ce ma wanda yake tare da ni ما يعني me yake nufi قال yace إلى أسفل بطنه ya zuwa ga kasan ya zuwa ga kasan cikin sa فاستخرج قلبي fasto aka sai aka fito da zuciyata وغسل بماء زمزم aka wanke ta da ruwan zamzam ثم أعيد مكانه sannan aka mayar da ita wajenta ثم مشي mu zuciya mu zuciya a wajenmu ba namiji bace mace ce na'am ثم مشي إيمانا وحكمة sannan aka cika ta aka cika zuciyar da imani da hikima ثم أتيت بدابة أبيض sannan aka zo min da dabba fara يقال له البراق ana ce ma wannan dabba alburaq فوق الحمار ودون الغمر tana saman wato ta- ta- ta fi jaki girma amma ba ta kai alfadari girma ba
يقع خلوه عند أقصى طرفه a wato takunsa yana kaiwa ya- yana kai ya- takunsa yana wato yana taki a in wajen da yake shine mafi nisan inda yake gani wato taku ɗayansa shine mafi nisan inda yake gani shine taku ɗaya nasa
فحملت عليه sai aka dora na akan sa sai a- na'am ثم انطلقنا sannan muka tafi حتى أتينا السماء الدنيا har sai da muka zo sama mafi kusa فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم sai jibrilu sallallahu alaihi wasallam ya nemi a bude فقيل sai aka ce masa من هذا sai aka ce wane ne wannan قال جبريل ya ce jibrilu قيل sai aka ce ومن معك wane ta wane ne tare da kai قال محمد صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam ya ce muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam قيل sai aka ce وقد بعث إليه an tura zuwa gare shi قال نعم ya ce na'am قال ya ce ففتح لنا ففتح لنا fafata halana sai ya buɗe mana wato wanda yake faɗan نعم وقال waƙala ya ce مرحبا به maraba da shi ولنعم المجيء جاء wala ni'mal maji'u ja'a madalla da wannan zuwa da yayi madalla da wannan zuwa da yazo نعم qala yace فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم sai muka zo ma adama sallallahu alaihi wasallam وساق الحديث بقصته sannan ya kwararo hadisin da kissarsa وذكر أنه لقي في السماء الثانية ya ambata cewa ya hadu a cikin ya hadu a sama ta biyu عيسى ويحيى عليهما السلام da Isa da Yahya alaihi salam وفي الثالثة a ta uku kuma Yusufu وفي الرابعة a ta hudu kuma Idris وفي الخامسة هارون a kuma ta biyar kuma Sarun sallallahu alaihi قال wasallam Allah ya aminci da su ya ƙara tsira da su ƙala ya ce ثم انطلقنا sannan muka tafi حتى انتهينا إلى السماء السادسة har sai da muka tike ga sama ta shida فأتيت على موسى عليه sai السلام na zo ma Musa alaihi salam فسلمت عليه sai ne masa sallama فقال sai ya ce مرحبا بالأخ الصالح ya ce maraba da ɗan uwa salihi والنبي الصالح da annabi naki annabi salihi فلما جاوزته بكى yayin da na wuce shi sai ya yi kuka فنودي sai aka kira shi ما يبكيك me yake ma ya bike ka me yake sa ka kuka قال ya ce ربي ya ce ya ubangijina هذا غلام بعثته بعدي ya ce wannan saurayi ne da ka turo shi bayana يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي a waɗanda za su shiga aljanna daga al'ummarsa za su shi- yan a- wato wanda za su shiga aljanna daga al'ummarsa sun fi waɗanda za su shiga daga al'ummata
قال ya ce ثم انطلقنا sannan muka wuce حتى انتهينا إلى السماء السابعة har sai da muka tike zuwa ga sama ta bakwai فأتيت على إبراهيم sai na zo ma ibrahim وقال في الحديث ya ce a cikin hadisin وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم kuma annab sallallahu annabin allah sallallahu alaihi wasallam ya zanta أنه رأى أربعة أنهار cewa ya ga wato te- koguna guda hudu يخرج من أصلها نهران ظاهران a wato a ƙoramu guda biyu bayyanannu a ƙoramu guda biyu waɗanda suke a bayyane suna fitowa daga asalinsu ونهران باطنان da kuma waɗansu koguna da waɗansu ƙoramu guda biyu ɓoyayyu فقلت sai na ce يا جبريل ya jibril ما هذه الأنهار waɗannan menene waɗannan ƙoramu قال sai ya ce أما النهران الباطنان amma ka ga teku kogunan nan ɓoyayyu guda biyu فنهران في الجنة to koguna ne a cikin aljanna guda biyu وأما الظاهران amma waɗanda suke a ba- ba- bayyanannu فالنيل والفرات to annilu wal furat su ne kogin nil da ku- koramar nil da kuma koramar al-furat wadda take cikin iraq
ثم رفع لي البيت المعمور sannan aka ɗauko sannan aka ɗauko a- aka ɗago baitul ma'amur gare ni نعم. فقلت sai na ce يا جبريل na ce me ya jibrilu ما هذا menene wannan قال sai ya ce هذا البيت المعمور ya ce wannan shine albaitul ma'amur ɗaki wanda ake rayar da shi يدخله كل يوم سبعون ألف ملك kowace rana mala'ika dubu saba'in yana shigansa إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم idan suka fito daga gare shi ba za su sake komawa cikinsu ba akhiru ma alaihim karshen abin da suke a kai wato har abada
ثم أتيت بإناءين to ha gani to kana ta kana ganin cewar ka bauta ma Allah ko kuma kai Allah yana da bukatar ka ga waɗannan kullun ranar duniya na'am thumma utitu bi ina aini sannan aka zo mun da koraye da ko- da- da ƙwarya biyu أحدهما خمر والآخر لبن ɗaya daga cikin ƙwarya ɗaya daga cikin su giya ɗaya kuma madara فعرضا علي sai aka nuna su gare ni فاخترت اللبن sai na zaɓi ah, sai na zaɓi madara فقيل sai aka ce min أصبت kayi daidai أصاب الله بك Allah asaba Allah bika ummatuka a- a- a- asaba Allah bika Allah ya sanya wato Allah ya tabbatar da daidai da kai أمتك على الفطرة al'ummarka tana ta tabbata akan fitra ثم فرضت علي كل يوم خمسين صلاة sannan aka farlanta har a sallah hamsin a kaina kullum ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث sannan ya ambaci kissarta ya zuwa ga ƙarshen hadisin wani ita ce riwayar malik ibn abi ibn sa'sa'a dama hadisin mi'raj daga anas a riwaya a abin nan wanda suka rawaito daga wajensa su su hudu ne da qatada da zuhuri da sharik ibn abi namir da thabit al-bunani da shi sharik da sabitul bunani suka ruwaito daga anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma dole ya zamanto mursal tunda isra'i an yi shi a madina ai a makka shi ko anas a madina ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ji da wasida riwayar qatada ita ce wannan daga malik ibn sa'sa riwayar zuhuri daga abu dhar ita ce ta farko wadda muka karanta haka hadisan suke a cikin sahihain kamar inda ibn hajar ya ambata na'am
على حدثني محمد بن المثنى imam muslim ya ce muhammad ibn al-musanna ya karanta min hadisi على حدثنا معاذ بن- ya ce mu'ad ibn hisham ya karanta min على حدثني أبي ya ce mahaifina shine hisham eh, shine Mu- eh, shine hisham ibn abi abdullahi al-dastawai ya karanta min عن قتادة daga qatada قال حدثنا أنس بن مالك qatada ya ce anas ibn malik ya zanta min عن مالك بن to kaga ya شعبة.
kaga shikenan eh, illar tadlisin qatada da take cikin wancan hadisin da ya ruwaito da an ana yanzu ta kau an malik ibn sa'sa'a daga malik ibn sa'sa'a أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa man- manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce فذكر لها وهو وزاد فيه sai ya ambaci kwatankwacin sa yayi kari a cikin sa wato riwayar Hisham ad-Dastawa'i ya kara akan Sa'id ibn Abi Aruba in kuka wala waccan riwayar ta Sa'id ibn Abi Aruba ce
وأتيت بقسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا yace sai aka zo mun da wani kwa da, da wata tasa ta zinare mai cike da imani da hik- mai cike da hikima da imani
فشق من النهر إلى مراق البطن sai aka sai aka shi- aka tsaga minan nahari daga wato karankarmar kirji da- daga annahar shine wato wajen da ake caka idan za a yi a, shi shine tarkuwa idan za a soke raƙumi shine nan a saman kirji nan Mm. ila maraqil batn har ya zuwa ga kasan ciki فغسل بماء زمزم sai aka wanke da ruwan zamzam ثم ملئ حكمة وإيمانا sannan aka cika da i- aka cika shi da imani da hikima قال حدثني محمد بن المثنى yace haddathani muhammad ibn al-musanna وابن بشار da Muhammad ibn Bashar da ibn Bashar shine Muhammad قال ابن ibn al-Musanna المثنى yace حدثنا محمد haddathana Muhammad ibn Ja'far قال حدثنا yace شعبة haddathana Shu'ba عن قتادة daga Qatada قال yace سمعت أبا العالية naji Abul Aliya ab- ar-Riyahi yana cewa حدثني من نبيكم صلى الله عليه وسلم yace dan babban annabinku sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun يعني ابن عباس yana nufin Ibn Abbas to wane ne yace ya'ni dinnan Abul Aliya Abul Aliya ne yace ya'ni ko ko muslim ne yace a zahir muslim ne na'am قال yace ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ambata ya ambata yayin da aka yi isra'i da shi sai ya ce hina usriya bihi yayin da aka yi isra'i da shi faƙala musa وقال موسى sai ya ce mu annabi musa آدم adamu wato mai duhu ne نعم.
wato ba mai hasken fata ba irin ta zau din nan yana da irin duhu-duhu kamar irin larabawan hijaz inda za ka gansu سواء tuwal mai tsau- mai tsayi كأنه من رجال شنوءة kamar kai ka ce daga mutanen azdishanu'a kabilar azdishanu'a haka suke azdishanu'a bit tashdid a a na'am a a eh, eh, alladhi ash-shanu'a din dai ba shanu'a ba wa huwa at-taba'ud min al-adnas wa minhu azdishanu'a
وهي كبيرة- كبيرة شنوءة eh azdishanu'a ba أنا قريتها alhamdulillah Allah ya shirya barakum ina abin nan bari mu ga al-ansab in kana son samun bayanin wannan sai ka je littafin ibn abdul bar al-inba bi qaba'ilir ruwa al-inba bi qaba'ilir ruwat kusan shi ma fa wannan wani ilimi ne daban ilimin ansab ilimin ansab malaman hadisi sun kula da shi amma dai mu ci gaba wannan na'am وقال yace عيسى جعد مربوع shi ku annabi isa ja'dun wato mai gashinsa wanda yake tat- wanda yake dunkulalle ba irin gashin yan indiya ba kamar na'am al'imba bi qaba'ilin ruwa da eh, al'imba bi qaba'ilin ruwa ja'ad wato mai a gashinsa mai tattara wato mai ciccirewa ba wanda yake kamar ba sabt ba sake ba Mm.
مربوع marbo madaidaici shi ba mai tsawo ba shi ba gajere ba eto ba a a- abin nan gaskiya ne kamar namu gashin da yake nan sai ya mamu yawa da Ya- kawai eh eh, amma kamar namu idan mu dama ai mu shine ai damun gashin mu ja'ad ne to ana cewa gashin annabi sallallahu alaihi wasallam shi baina baina ne Ba- la sibtun wala ja'ad tsaka tsaki
wa zakara malikan hazina jahannam
na'am a a wa zakara malikan kuma ya ambaci maliku khazina jahannam mai gadin wutar jahannama wa zakara dajjal wa zakara dajjal ya ambaci kuma dujjal masihud dajjal duk a cikin fi Isra'il a cikin isra'i wannan ya nuna cewar a, kun ga ana ce ma khazinu khazinu jahannam ana kiransa da maliku ko gashi ma a qur'ani ai wana doma ya maliku liyaqdi alaina rabbuka na'am
ala wa haddathana abd ibn humayd yace abdu bin وحدثنا عبد بن حميد
qala akhbarana yunus نعم اخبرنا يو- يتي اخبرنا يونس ibn muhammad ابن محمد نعم ala haddathana shayban يتي حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن rahman النحوي an qatada daga Qatada an abi al-aliya daga Abu al-Aliya Riyahi ala haddathana ibn ammi nabiy yace dan babban annabin ku sallallahu alaihi wasallam ya ga- ya gaya mana ibn abbas ibn Abbas kenan qala yace qala rasulullah sallallahu alayhi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace marartu laylata usri bi ala musa ibn imran na wuce da- a- a- wato na wuce da Musa dan Imran a daren da aka yi Isra'i da ni alaihi salam alaihi salam rajulun adam mutum ne adamu mai duhu tuwalun mai tsawo ja'ad ja'adun kuma wato mai matattarin gashi ka annahu min rijali shanu'a kai ka ce daga mutanen da- daga mazajen shanu'a ta ne
wa ra'aytu isa ibn maryama marfu' al-khalq kuma na ga a- a- isa isa dan maryam marbu alhalq madaidaicin halitta ila al-mumlik mumlik wal bayan yana mai karkata ya zuwa ga wato ja da fari ba ba kamar annabi Musa ba da yake Adam shi yana karkata ya zuwa ga jaji jaji da farfari na'am sabtar ra's a sabitar ra'as ra's wato mai sakin gashi kaga aka sun wancan hadisin mustarsil wanda yake gashinsa ba mai tattara ba aka sun wanda ya zo a waccan riwaya
wa uriya malikan khazin an-nar kuma aka nuna masa maliku mai gadin wuta wa dajjal da kuma dajjal fi ayatin arahunna Allah iyya a cikin ayoyi da Allah ya nuna masa su wala takun fi miryatin min liqa'i kada ka zamanto a cikin shakka daga haduwarsa wato daga yin wannan daga haduwarsa da Allah jalla wa ala
qala qala yace كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام muqatadatu ya kasance yana fassara da cewar ya hadu da Musa alaihi salam wato wajen falatakun fi miri a- fi millati min liqa'ihi waja'alnahu hudan li bani isra'il cewa eh walaqad atina Musa alkitaba falatakun fi miriyati min liqa'ihi من لقاء موسى نبي الله nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam haka kata da yake fassara shi annana cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam tab- a hakika tabbas ya hadu da Musa alaihi salam haka yake fassara ayar wa amma tafsiru qatada faqad wafaqahu alaihi jama'atun minhum mujahid wal kalbi was suddi wa ala madhhabihim ma'anahu fala takun fi shakkin min liqa'ika Musa karka zamanto cikin shakka akan haduwarka da Musa alaihi salam haka ake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa dhaba kathiruna min almuhaqqiqin min almufassirin wa ashabi almaani ila anna ma'anaha fala takun fi shakkin min liqa'i Musa alkitab wa hadha madhhab ibn Abbas wa Muqatil wa Zajjaj wa ghayruhum tafsiri guda biyu kun fahimta na'am قال حدثنا احمد بن حنبل yace ahmad ibn hanbal ya karanta mana hadisi
وسريج بن da يونس suraij ibn yunus قال suka ce حدثنا هشيم hushaim ibn bashir ya karanta mana قال اخبرنا داوود بن ابي هند yace akhbarana daud ibn abi hind عن ابي العاليه daga abul aliya عن ابن daga عباس ibn abbasin ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الازرق cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wadil azraq فقال sai ya ce اي واد هذا wani wadi ne wannan Allah ku tsaya mu duba wadil azraq din nan al-ma'alimul athira Ah, akwai littafi da ake ce masa al-ma'alimul athira fi sirati fi sunnati was sira littafi ne da duk wuraren da aka ambata a cikin sira da hadisi yake faɗan inda suke a yanzu al-ma'alimul athira fi sunnati was sira ma'alimul athira fi sunnati was sira al-ma'alimul athira da fa fi sunnati was sira وادي الأزرق جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، أتى على واد فقال أي واد هذا فقالوا وادي الأزرق الحديث قال البكري هو خلف أمج إلى مكة بميل إلى مكة بميل وادي الأزرق باني ساء آه، da shi ina ga akwai marasidul ittila ma shi ma Ah, sifat. ban san amaci din ba to ai ya hada mu da wata waje kuma ya amaci kalfa amaci ina ne amaci din a makka shi waje ne shi wata ila sananne ne gare shi Eh, shi ma ya dauko abin da yake a cikin to ah, yace qaryatun bil qurbi min makka ba'da khunais Eh, a hanyar madina take amaci din to yace tsakaninsa da amaci mil daya akwai khulais kuna gani in mutum yana tafiya tsakanin makka da madina zai ga wajen za ka an ce khulais gari ne akan hanyar wannan hanyar ta hijira Mm, tariqul hijra nabawiyya yu'rafu al-yawm bi khulais wa huwa wadin zira'i ala 100 kilo min makka shimalan Mm, zuwa gaba na'am hijiran daban ne ai da inda titi yanzu inda titi yake bi ai tariqul hijra ne na ya ce hanyar hijira don kasan hanyoyi biyu ne zuwa makka ai zuwa madina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan a- a hanyar da aka fi bi ita ce ita ce hanyar tariqus sahil wadda take tafiya ta kusa da gabar tekun tekun maliya sai ta je wajen rabiq ta bi ta badar dan kasan badar ai kus- badar kusa yake da teku
idan kuma wajen jidda kenan sai a yi dama ai sai an koma wajen jidda sai an yi yamma sannan sai a arewa ita kuwa tariqul hijira arewa ake ra'asar na'am فقال sai ya ce sallallahu alaihi wasallam كأني أنظر إلى موسى صلى يا- الله عليه يا- وسلم sai ya ce kamar ina ganin musa sallallahu alaihi sala- alaihi salam فذكر من لونه a'a وشعره ya a'a annabi da anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra biwadi a mu koma ci mu fa- faro tun daga hadisin haddathana ahmad ibn hanbal
فقال أي واد هذا فقال sai ya ce wannan wani wadi ne sai suka ce wannan shine wadil azraq قال sai ya ce كأني أنظر إلى موسى عليه السلام kamar ni ina ganin musa alaihi salam هابطا من الثنية yana gangarowa daga wato daga tsaunin ah, daga tsauni wato asaniya ita ce hanya da take a saman dutse a tsakiyar dutse daga sama
له جؤار lahu ju'arun ila Allah bitalbiya yana da wato a a a ju'a wato ɗaukaka murya ba za a ce kormato ba tun da bai dace ba ko amma da yana wato yana ba kuma za a ce ihu ba yana ɗaukaka murya alju'ar shine yadda za ka a a sun ma'iza masa kuma durru fa ilaihi taj'arun ilaihi taj'arun gare shi kuke kururuwa ya Allah ya Allah irin wannan daga murya eh yana mai daga murya bitalbiyati da yin eh, yana mai daga murya zuwa ga Allah bitalbiyati da yin labbaik Allahumma labbaik talbiya shine amsa kiran Allah ثم أتى على ثنية هرشا A- a- sannan yazo thaniyat harsha wato a, hanyar da take a, akan tsaunin harsha bari mu duba ta ita ma dana dauka harshi ne ai dana harsha nake ta ce mata ashe harshi ne ai ashe harsha ne ba harshi ba amma bi fatihi alha'i wa iskani ra'i wa bishin almu'jama maqsura eh to maqsura haka ne Mm, ala tariq eh, harsha harsha Mm, ثانية هرشة بينها وبين ثانية هرشة موضع بين المدينة ومكة بالقرب من مدينة مستورة انظرها على بود 12 كيلا منها بينها وبين ثانية هرشة وجاء ذكره في غزوة الأبواء وتبعد عن المدينة 150 كيلا مم. لعل كنت أصور رام أبي لكتا دا da ya zo zai ga yawa doktor ka zo? ok to ganin doktor Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am yace thumma ata ala thaniyat harsha ko na'am sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ga thaniyat harsha ita ce hanya dake tsakanin du- duwatsu guda biyu wanda ake ce mata a harsha wani jab- a wani dutse ne ala tariqi sham wal madina qaribun min al juhfa kusa da juhfa yake zan ita kuma jufa kusan kilomita 140 ce daga makka tana, ya- tana arewa da makka akan hanyar mutum ta a- amma sai mutum ya ratse akan hanyar wannan hanyar ta zuwa madina daga makka nan miƙatin jufa yake to yanzu ma s- hukumar saudiya ta yi masallaci ƙato a wajen Mm. sau da yawa ni na sha idan na sauka a jidda sau da ni ban yi imani jidda miƙati ba ce sai in sau- sai in ɗauki mota in je can jufa ko dai in dauki mota da zan tuka ni kadai ko kuma in dauki direba sai ya kai ni can jihufa na wanka na dauko harami sannan tuho makka zuwa mutum ya je ya dawo ya je maka zai dauki kamar awa uku da rabi zuwa hudu tun da zuwa din awa ɗaya da rabi dawowar ma awa ɗaya da rabi kafin a fita daga jidda amma kilomita 160 ce daga jidda dan ba ci wani jufa ba a cikin ruwa take ba ai abinda mutane ba su fahimta ba kenan wayan aka ce jufa tana cikin ruwa abinda ake nufi muhadatin jufa yana cikin ruwa Mm. abinda ya kunnan doki da jufa a cikin ruwa yake shine abinda ake fada to rabiga rabika tana nan ita jufa tashi garin ne gari ne da guda a tarihi sai garin ya tashi don haka yanzu in ka je fili ne kawai shi ne saboda garin ya tashi sai mutanen sha maimakon su ɗauko su ɗauki haraminsu daga jufa sai suke ɗauka daga rabik tun da shi rabik gari ne wato idan ka taho daga jidda akan tsohuwar hanyar da aka yi hanyar badar ita ce hanyar da da ake bi ɗin kenan zuwa madina dama hanyoyi biyu ne da tariq hijira da tariq badar to a wannan hanyar daga ka zo gab da zaka shiga yam- gab da zaka shiga rabik akwai wani abin nan katon masana'anta a nan wajen kafin ka shiga rabik sai ka ratse kai dama in kai dama kamar kilomita ina jin kilomita ko bakwai ne ina jin kamar kilomita bakwai shine zai kai ka hajjo faɗin daga a'a ba daga jidda ba daga jidda an ka ɗauki hanyar tafiya madina ta tsohuwar hanya wato in kana tafiya akan hanyar madina akwai hanyar da zaka bi kai sabuwar hanya daidai tuwal garin tuwal kai dama sai ka bi sabuwar sai sai ka bi tariqul hijira in ka miƙe kuma shine zai kai ka ta tsohuwar hanyar madina ita ta fi tsawo amma ita ma yanzu an mayar da ita ta zamanto abin nan expressway kamar hanyar madina din to ita take bi ta rabi ta badar har ka kai madina ta abuwa da sauransu to wannan a, idan ka in ka kusa shiga rabi kafin ka shiga rabi sai ka yi dama zai shi za ga sun sa alama miƙatul jufa sai ka je in ka je babu komai a wajen sai masallacin sai ofis sai ofisoshi na ma- na wizaratul hajji da suke rarraba littattafai sai headquarter yan sanda a san tsaro na ma- babu kowa a wajen amma akwai yan sanda a wajen sai bandakuna bandakuna kam isassu ga sunan isassu wadatattu Um, isassu wadatattu wane bandakunan wanne ne masallaci ne muke ai ba- babu masallacin da za ka gani wanda yake da yawan bandakunan nan wajen wanda a cikin dai masallatanmu na nan kasar ba Eh. ba kowa a wajen ba kowa a wajen sai dai kawai kamar in cikin ramadan ne za ka samu masu saye da sayarwa sun je da motocinsu kaga mutum ya je da akori kura cike da a a ihrami yana sayar da ihrami ko dabino saboda masu zuwa ko silifas ko yar jakar daurawa in cikin azumi ne da lokacin hajji za ka ga sun je sun yi a ajiye kayayyakinsu a wajen amma ban da haka babu kowa a wajen
فقال faƙala sai ya ce أي ثنية هذه wace hanya ce wannan قالوا sai suka ce ثنية هرشا suka ce wannan ita ce faniyatu harsha قال sai ya ce كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام kamar ina tsokaci ga yunusa dan matta alaihi salam على ناقة حمراء yana yana yana kan taguwa ja جعد ja'ada yana ita kuma wannan taguwar wato mai matattaran na- matattaran nama wato mai murdaddiya عليه جبة من صوف yana sanye da jubbatun min suf yana sanye da jubba da da jubba ta wato a a a ta gashin ta gashin a ta gashin awaki gashin tumaki gashin tumaki ختام ناقته خلبة haitamu na ƙatihi a a me ake ce ma ragamar ragamar taguwarsa hulba hulba nan ya fassara ta da cewa alif kama fassara hushain wato a- abin nan a kaba kabar dabino Mm.
وهو يلبي wa huwa yulabbi yana talbiya yana labbaik allahumma labbaik قال ابن حنبل في حديثه abdul ahmad ibn hanbal ya faɗa a cikin hadisinsa قال هشيم hushaimu ya ce يعني ليفا ya'ani lifan kaga babu idraji ko kun ga misalin yanda ake tafsir Eh? ka gani ko kaga tafsirin ya zo ba tare da an yi idraji ba to saboda Im- imamu ahmad yana daga cikin a'imma kuffaru zabitin saboda haka bai yi id- ba a yi idraji ba Mm. Ya- ya- ya'ani lifan din yana nufin hulba din nan ce hulba ya'ani lifan na'am قال وحدثني محمد بن المثنى na'am hadda muhammad ibn al-musanna قال حدثنا ابن ابي عدي yace Muhammad ibn Abi Adi ya haddathana عن داوود daga Dawud ibn Abi Hind عن ابي الاليه daga Abul Aliya عن ابن عباس daga Abdullah dan Abbas قال yace سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينه yace mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin Makka da Madina فمررنا بواد sai muka wuce ga wani wadi wato an san wadi ai ko gangare haka kwari na'am faqala sai yace اي واد هذا wani wadi ne wannan فقالوا sai suka ce واد الازرق suka ce wannan wadi al-azraq ne فقال sai yace كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم kamar ni ina ganin ina kal ina ganin Musa sallallahu alaihi wasallam وذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود sai ya ambaci daga launin kal wato launin fatarsa da gashinsa abu wanda yake Dawud bai kiyaye shi ba
وادعا إسبوعيه في أذنيه yana sanye da yan yatsunsa a cikin kunnuwansa a cikin kafar kunnuwansa له جؤار إلى الله بالتلبية yana da ju- yana da wato ɗaukaka murya ya zuwa ga Allah da talbiya wato ya sa hannunsa haka kamar yadda mai kiran sallah yake yi مارا بهذا الوادي yana wucewa da wannan wadi to yanzu ke gan za a ce wannan sunna ne mutum yana talbiya ya haka ya rinka ju'arun eh shar'u man qablana to amma shar'u man qablana idan yazo a shari'a mu ba inkarin sa ba ya zama shari'a saboda haka za a iya yi
kankana kamar a baya da aka yi tun daga shi ma kuma kuma shahidin wannan hadisin ibn abbas da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mala'ika jibril ya zo ya ce min alhajju asajju wal ajj Mm, hajji shine asajju wal ajj kwararar da jini da ɗaukaka murya na'am amma hadisin baya a karanta annabi Musa alaihi salam na'am ya fashe da kuka sani da ganin yadda za mu ce Mm, yau eh da za a kira wannan gibba gibba ba hasada ba ce gibba fatan cewa ina ma ni ma ina ma ni ma Allah ya bani wannan fatan ni fata ne ba hasada bace ba hadallahi annaba shi hasada gibba ce Mm. Mm.
a ni ma ce kenan da ke dan na wani abu zan so a ce eh shine zaka so ake kai ma ina ma ka samu wannan ba gashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rajulun atahu Allahul hikma fa huwa yaqdi biha mutumin da Allah ya bashi hikima yana hukunci da ita ya ce yana cikin daraja mafi ɗaukaka sai kuma mutumin da shi Allah bai bashi ba yana cewa ina ma ni ma Allah ya bani ne kamar wannan ya ce fahuwa fi manzilati to shi ma yana manzilarsa gushewarta daga mm, na'am shine hasada ita ai hasada illata kenan ba wai kana so bane kai gushin ta gushe kai kai burin wato ir- ha- hawa biyu ce akwai wanda yake kana burin ta gushe ta zo maka eh akwai wanda yake kana burin ta gushe kawai ka- ko ba kar ta zo wajen ka ta gushe kawai eh ta bare kenan eh kware ta bare kware shi ne ita ce ta bare eh kowa ya rasa Mm, ta bare wannan shine shedanci shine shedana na'am yace ثم سرنا حتى أتينا على ثنية sannan muka tafi har sai da muka zo ma wata saniya wata hanya da ke tsakan da ke tsakankanin du- hanya- du- tsauni na dutse فقال sai ya ce أي ثنية هذه wace saniya ce wani a tsoro mai suke fassara saniya ne ina wannan aran ma yau bai zo ba kun Mm. To asali dai saniya akan ita ita saniya a saman dutse take hanya ce akan dutse sai an hau saman dutse sannan sai a keta tsakaninta sai a gangaro eh eh ita ce saniya anya za a ce kuma zango ba shi'ib ba ba shi'ib ba shi'ib shi a ƙasa yake shi'ib a ƙasa yake inda duwatsu biyu suka haɗu ga dutse nan ya gangaro ga wani ya gangaro suka yi hanya a ƙasa Mm, wannan shine shi'ib wadi kuwa inda dutsen ya gangaro ya bar fili a ƙasa wannan shine kwari zai iya zama tuwa tsakanin duwatsu biyu ne amma da kwari babba a tsakaninsu to amma in idan yanda ya zo in ya zo inda ya haɗe ɗan hanya ce ya kankanuwa mara girma shine shi'ib قالوا هرشا sai suka ce wannan harsha ce أو نفتن au liftun ko laftun haka za da batnaha liftun bi kasri lami wa iskanil fa'i ba'daha ta'un mushanna muthanna min fawq wa dhakara al-qadi wa sahibu al-matali fiha thalathata awjuh ahaduha ma dhakartuhu wa thani fatha al-lam laftun kenan wa thalith fatha al-lam wal fa lafatun jami'an wallahu a'lam Mm.
فقال sai ya ce كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء kaman gashi ina tsokaci ga Yunus akan taguwa ja عليه جبة الصوف yana sanye da jubba ta gashin ta gashin awa- tumakai خطام ناقته ليف ليف خلبة a, a, a, a, a ragamar taguwarsa lifun hulba kaba ce hulba wato ta, ta, ta ganyen raƙuni
مارا بهذا الوادي yana wuce yana shudewa yana wucewa da wannan wadi mulabbiyan yana mai talbiya ga duk wani yana nuna mana wato abubuwa ne daga cikin ayoyi da Allah ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daren da aka yi Isra'i da shi daren da aka yi Isra'i da shi kuma wanda ya nuna mana cewa wa'annan annabawan Allah duk sun yi ibadar nan ta hajji sun yi hajjin ɗakin Allah sun zo sun yi hajjin ɗakin Allah kuma yadda ya nuna mana kan cewa kun ga mu ne aula da Musa bisa bani Isra'il yanzu yahudawa ba sa zuwa makka ba sa zuwa su je su yi hajji amma mu gashi muna zuwa hajji annabi musan da suke takama da shi ya ji ya yi hajji su ko ba sa yi Hmm? mu kuma gashi mu muke yi na'am قال حدثني محمد بن المثنى na'am haddathani yace hadda- yace haddathani Muhammad ibn al-Musanna قال حدثنا حدثنا ابن ع- ابي عدي yace Muhammad ibn Abi Adi haddathana عن ابن عون daga ibn Aun to wannan ibn Aun wanne ne Abdullahi ne ko Ja- ko Ja'far bai fade shi ba na'am da yake ibn Aun din biyu ne عن مجاهد daga mujahid ibn jabr قال ya ce كنا عند ابن عباس mun kasance wajen abdullahi dan abbas فذكروا الدجال sai suka ambaci ad-dajjal فقال sai ya ce إنه مكتوب بين عينيه كافر shi an rubuta tsakanin idanuwansa guda biyu kafir kafir قال ya ce فقال ابن عباس sai ibn abbas ya ce لم أسمعه ya ce ban ji shi a lam asma'ahu qala zaka ban ji shi ya faɗi haka ba
ولكنه قال walakinahu qala sai dai shi ya ce أما إبراهيم amma kun ga ibrahim فانظروا إلى صاحبكم ku duba abo- ku duba mutuminku ku duba sahibinku wato annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sa kamar annabi ibrahim Eh, na'am wa amma musa amma musa farajulun adamu farajulun adam mutum ne mai duhu ja'at ja'adun mai tattarar gashi ala jamalin ahmar yana, yana kan tago akan raƙumi ja maqtumin bi khulba wanda aka yi masa ragama da kaba
ka anni anzuru ilayhi kamar ina tsokaci zuwa gare shi yayin da ya gangaro a cikin wa- zuwa ya gangaro zuwa ga wadi yulabbi yana talbiya
ala hadathana qutaybah ibn sa'id yace haddathana qutaybah ibn sa'id ala hadathana layth yace haddathana layth ha ha ya hawwala hadisin ya ju- ya juya shi zuwa ga wani isnadi قال وحدثنا محمد بن رمح yace muhammad ibn ruhin ya garanta mana hadisi قال اخبرنا الليث yace layth ya mun karanta a gaban layth عن ابي الزبير daga abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadrusa عن جابر daga jabir dan abdullahi ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce عرض علي الانبياء an bujirar da annabawa a gare ni فاذا موسى برب من الرجال sai ga annabi musa yana da kama ta mutane كانه من رجال شنوءه kamar shi wato a min rijali shanu'a wato barbun minar rijal ai bi ma'ana huwar rajulu bainar rajulaini fi kasratil laham wato cikakke ne daga cikin mutane Mm, cikakke ne wato a a ka- c- cikakke ne wato ba za ka ce a irin ko dan gajere kamurarre ba cikakke ne barbun minar rijal Aha.
ورأيت عيسى ka annahu min rijali shanu'a kai ka ce daga cikin mutanen shanu'a ne ورأيت عيسى ابن مريم على kuma na ga isa dan maryam alaihi salam فإذا أقرب من رأيت به شبها sai ga wanda na'am sai ga wanda na fi wanda na ga yafi kama da shi shine urwata bin mas'ud al-thaqafi urwata bin mas'ud al-thaqafi a cikin mutane kaga wannan ya nuna irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye kamar Mm. har a cikin mutane wanda suke kama da shi yace gashi urwata bin mas'ud al-thaqafi
ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه kuma na ga ibrahim salawatullahi alaihi فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم sai ga wa- mafi wa- wanda na ga ya fi kusancin kama da shi shine ma'abucinku sallallahu alaihi wasallam yana nufin yana nufin kansa sallallahu alaihi wasallam وإذا- ورأيت جبريل عليه السلام kuma na ga jibrilu alaihi salam فإذا أقرب من رأيت به شبها دهيا dihya sai ga mafi wanda na ga ya fi kusancin kama da shi shine dihya dihya ibnu khalifat al-kalbi an ce dihya kyakkyawan mutum ne kyakkyawan mutum ne wato ana maganar kyawawan mutane na yi mam- na ga abin mamaki yana na karanta zulkula a- zulkila zulkila al-himyari cikin mutanen da suka tafi wajen muawiya Ah, tabi'i ne biga amma muhadram ne wai dan saboda kensa in yazo zai shiga makka rawani yake lulluba kansa kamar yadda mata suke hijabi haka shi ma yake lulluba kansa kai ya fitini mutane in an gan shi kai ya fitini mata
وفي رواية ابن رشد Dhul- zulkila alhimyari eh shi ma wai suna da kyan kama? to ban ban zan iya rikewa ba a cikin tarjamarsa amma za- zahabi bai kawo ba don na'am وفي رواية ابن رشد wa fi riwayat ibn rumhin a riwayar muhammad ibn rumhin دهية بن خليفة Di- dihiyatu ibn khalifa ya ambace shi dihiyatu ibn khalifa da Allah ku tsaya mu ga tarjamar urwata bin mas'ud al-thaqafi dinnan urwata bin mas'ud al-thaqafi kadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam musliman ya zo ya musulunta Ah, bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar ahlu ta'if ne ya bar makka a ya samu ya ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yasila ila al-madina fa aslama sai ya ta- ya musulunta ya tambayi ya roƙi ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan ya koma zuwa kabilarsa yace ina jin tsoron za su kashe ka ah yace ah yace ah sai yace lawaje duni na'iman mai ma aikaduni inda za su same ni ina bacci ba za su farka ba za su tashe ni daga bacci ba wato ballantana su kashe ni shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin tsoron za su kashe ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini ya koma ta'if ya zo ta'if da yamma sai kabilar fatif suka zo musu su suka zo masa suka gaishe shi ya kira su shiga addinin musulunci ya musu nasiha sai suka sh- tuhumce shi suka saba masa suka mag- suka gaggaya masa bakaken maganganu abinda da baya tsoron cewa za su iya gaya masa da suka fita daga wajensa har sai da lokacin sahur yayi alfijir ya keto sai ya tashi akan ya hau kan wani wa- wa- wata a wata rumfa tasa a gidansa ya kiran sallah ya kalmar shahada sai wani mutum daga cikin mutanen tsakif ya ɗauki kibiya ya harbe shi ya kashe shi shine annabi da yace sai da da aka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe shi sai yace mathalu urwa mathalu sahibi yasin salin urwa kamar sahibi yasin ne ya laita qaumi alamun bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin da aqawmahu ila Allah faqatalu ya kira mutanansa zuwa ga Allah suka kashe shi daga baya amma mutanen sun zo suka suka nemi sulhu suka musulunta urwata bin mas'ud al-thaqafi kaga ma lokaci wannan da yake cikin mashahuran mutanen larabawa ba ma wai a makka yake ba a fa'ife amma da yake an san shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine ya ga annabi isa ya kama da shi na'am أنا وحدثني محمد بن رافع na'am yace haddathani muhammad ibn rafi' وعبد بن da abd ibn humaid وتقاربا في اللفظ sun yi kusa a cikin lafazin riwayar su قال ابن رافع ibn rafi' yace حدثنا haddathana وقال عبد abdun kuma yace أخبرنا yace akhbarana عبد- عبد الرزاق abd الرزاق عبد الرزاق sahibul musannaf قال أخبرنا معمر yace ma'amar ya kar- mun karanta hadisi a gaban ma'amar عن الزهري daga zuhuri قال yace أخبرني سعيد بن المسيب ya ce mun karanta hadisi a gaban sa'id ibn al-musayyib عن أبي هريرة daga abu huraira قال ya ce عن النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce حين أسري بي yayin da aka yi tafiyar dare da ni لقيت موسى عليه السلام na haɗu da musa alaihi salam فنعته النبي صلى الله عليه وسلم sai ga shi sai na- annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci su ya sifanta shi فإذا رجل سي- حدثه قال sai na gashi mutum ne ina tsammanin sa ya ce مضطرب muttaribun wato mai murdaddan jiki رجل الرأس rajilun ra'asi wanda yake kansa a wato mat- matattari كأنه من رجال شنوءة kamar daga mutanen shanu'a قال a ya ce ولقيت عيسى kuma na haɗu da isa فنعته النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ambata sufarsa فإذا ربعة أهمر sai ga shi mu shi raba'atun madaidaici ne madaidaicin mutane ba tsau- ba dogo ba ba gajere ba ahmar ja كأنما خرج من ديماس kamar ya fito daga cikin dimas yana nufin hammam daga wurin wanka kun san wajen sauna inda ake cewa sauna inda ake turara turara mutum din nan a sa turiri mutum ya shiga wajen ya fito yana zufa inda zai ja jazu- yanda zai jawur in ya fito su da yake su farare ne inda mutum zai yi jawur to haka ya sifanta shi eh, sirace to amma mu sirace muke yi mu s- su ba sirace suke yi ba su gaba mu ai ka san sirace ai mu kanka ne kake sawa a cikin a cikin a cikin tururin su kuwa su kuwa a abin nan gabaki ɗaya jikin ne eh steam haka ne gabaki ɗaya sauna haka za a kuma suna sanya abubuwa a cikin ruwan ai da ake fa- um, suna sanya waɗansu irin turarurruka eh da waɗansu ba yawanci ba saiwoyi bane su suke sawa wani irin ruwa ne na turare daban-daban da suke sawa musamman mutanen gabas su suke da shi irin yan China da yan kasar ku Malaysia duk irin wannan su ne suke masu wannan abubuwa na'am eh ai ai, dan malaysia ne jeza ya dade a can
قال Aha, eh. yace ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه kuma na ga ibrahim salawatullahi alaihi وأنا أشبه ولده به ni ne mafi ni ne mafi a wato kamar ƴaƴansa da shi قال Ah, yace فأتيت بإناءين sai aka zo min da ƙwarya guda biyu في أحدهما لبن a cikin ɗaya daga cikin su akwai madara a cikin ɗayar kuma akwai giya فقيل لي sai aka ce mun خذ أيهما شئت ɗauki duk wanda ka so daga cikin su فأخذت اللبن سين- فشربته sai na ɗau- sai na karbi madara na sha فقال sai aka ce mu sai ya ce mu هديت الفطرة an shiryar da kai ya zuwa ga addini na asali miƙaƙe aw asabta al-fitra ko kuma ka yi da- ka dace da fitra amma innaka law akhadta al-khamra amma kai da ka ɗauki giyar ghawat ummatuk da al'ummarka ta zamanto gawiya wato karkatatta ta ke ta bar hanya yasa hagan ana maganar ana maganar ah, wato moral ɗabi'a kyakkyawa da tsare da tsare kai daga alfasha babu kamar al'ummar musulmi duk lalacewar al'ummar musulmi babu kamar al'ummar musulmi na'am muttarib na'am me yace anan muttarib din nan nan yace wa huwa biddu ja'dil lahm قال مضطرب فق... آه ولكن يحتمل أن الرواية الأولى أصح يعني رواية ضرب لقوله في الرواية الأخرى حسبته قال مط... حسبته قال مضطرب فقد ضعفت هذه الرواية فقد ضعفت هذه الرواية للشك ومخالفة الأخرى التي لا شك فيها وفي الرواية الأخرى جسيم سبط سبط وهذا يرجع إلى الطويل ولا يت ولا يتأول جسيم بمعنى سمين لأنه ضد ضرب وهذا إنما جاء في صفة الدجال وهذا هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله من تضعيف رواية مضطرب وأنها مخالفة لرواية ضرب لا يوافق عليه فإنه لا مخالفة بينهما بينهما وقد قال أهل اللغة الضرب هو الرجل الخفيف اللحم كذا قال ابن السكيت في الإصلاح وصاحب الج- آ- آ- المجمل والزبيدي والجوهري وآخرون لا يحصون آه، ma'anar wato barbun kenan hafiful laham mun fassara shi da kan cewa muktanizul laham ita shine ai mai tattar wato mai daurarren mai daurarren jiki dunkulalle haka a ba dunkulalle daurarre dai mai mai- mai mazos eh mai mazos shine to amma mutarib din nan har sun nan har sun raunana ta har sun raunana ta saboda ganin asaba da waccan sifar ya yace hina um, qaribun rajulur ra'si to wannan shine ai ah, ai muktanizul laham wato shine mai daurarren nan ya fassara shi a a- ibn hajar ya fassara shi da wal muttaribu at-tawilu ghairu shadid wa qila al-khafifu al-lahm saboda haka dai ma'anar sa din kenan daurarren mai daurarren jiki din Mm. rajulur ra'as kuma wato mai matattarin kai Mm. murtajil ah, to murtajil wanda ya taje kansa kenan Mm, wanda ya taje kansa inda amma haka suka fassara shi murtajil wa tawil ghayr shadid na'am alaikum assalam na'am
bayan Allah nan da ake bayanin su na'am tare da cewa da muna da ɗan tasiri zama da irin masu bin a irin sufaye mm aka faɗi wasu hujjoji za ka ga kamar a Najeriya a shauƙi a Najeriya da gani
sai ka rinka eh Eh, amma wa'annan in ka duba za ka ga kamar fashion Allah ya yi su ko irin za ka yi su kana buƙatar
ganin su ka ce ka sa ka zamantu da zamani to ai shi yasa din ake fadan su din saboda shauƙin san su din wato a a, san su din shine zai sanya wa mutum a in ana fadan kamar su din sai ka ji dadi ka ji ƙara san su din ka ringa kamar yadda za ka gano su ko ba wani abu ne yake sanya san san gaskiya ne mutum yana eh, tare da cewa haka al'afirar khairu wa af eh
idan ka roƙi Allah ko a lahira ka ga wannan zamanin inda zai kana tare da annabi kallo ya ƙari ai babu laifi wato a- a maka a maka rewind ka ga abin da ya faru a arjan
tabbas kuma yayin wayan mutane na da hun fi hama ya sha'una inda rabbi duk abin da kake so a aljanna kana ci Mm. Mm. A- wala hun fi hama yadda una ko duk abin da suka ce a kawo musu za a kawo saboda kan kace kana so a yi maka rewind na wannan abin duk abin da kake so eh wala kun fi hama tashtahi anfusuhum wala kun fi hama tad'un Mm, da kuma abin da ranku yake so kuma abin da za ku kirawo a yi muku duk za a yi muku Allah ya famu aljanna na'am to mm, a gaskiya wato ana cewar bai halatta a zana annabawa ba amma idan wata ri- akwai wata riwaya ne da na gani a cikin muktasar na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa- wanda Abdullahi dan Muhammad ibn Abdulwahab ya rubuta ya kawo kissa daga Abul Aliyatul Riyahi wannan wanda ya karanta hadisin Ibn Abbas din nan shi Abul Aliya cewa ya haɗu da wani ya haɗu da wani malamin Yahudawa a Sham sai ya je ya shiga da shi cikin kanisarsu cikin gidan bautarsu ya bude wani akwati a cikin wani daki da aka rufe shi ya ci- ya bude dakin ya shiga ko wani akwati a- ya bude sai zo ya nuna masa hotunan annabawa kowanne a cikin jan siliki an yi zanensa ya nuna masa hoton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ga sai ka ce hasan sau da yahuda suna da zanen annabawa baki daya shi yasa da suka gan shi ba su yi shakka cewa shi ba to wannan babu abin da ya takdirin wannan a- ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam akai ba ballantana a tabbatar to amma kuma ka san annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa aisha a cikin wani siliki ja hotonta an zana ta kace ya bude da ya bude yace fa idahiya anti sai gashi ke ce ya ce to in wannan daga Allah ne Allah zai tabbatar da haka aka kawo masa hoton ta a ciki wannan zai iya zamantowa asali ce an yi wannan gaskiya inda ba zan iya fatawa akan wannan ba amma dai gaskiya abin da yawanci malamai suke fatawa akai shine kan cewa ba a tamfilin am- a- wannan sun faɗa kan cewa ba a tamfilin annabawa amma suna magana ne akan wajen irin wasan tamfiliyat din nan. wani ya ɗauki kamar wani annabi a cikin wasan kwaikwayo ba a yin wa na'am irin tafsirin da aka yi kare da suke biyu Mm.
inna ayatul mulki ne an ya ce kuma tabutu fihi sakilatun min rabbikum mhm وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إيه.
وفيه سكينة تلك فيه صور الأنبياء Mm.
سكينة من ربك Mm.
بل سيدنا إذا كان Mm, haka ne a cikin a gaskiya ne sun faɗi haka a cikin tafsir din amma yana daga cikin isra'iliyat إسرائيل cewa abin da ke cikin wannan tabut din ba suwarul anbiya ne cewa idan aka bude shi sai sakina tana sauka kuma kana akwai nasi wanda ya fiya kai a yi sunan annabawa a saboda umumin hani ga sura wato wannan kowa ma ke da kowa umumin hani ga sura eh saboda umumin hani ga sura cewa kada mutum an hana mutum ya suranta ma fihi abin da yake da ruhi ya zana shi amma ba wani wanda ke bai annabawa da hannu a babu lawan nan isra'iliyat ɗin. to kuma kasan isra'iliyat din suka ci karo da abin da yake cikin nassin na hadi- na- na na shari'ar mu dole na shari'ar mu shine Mm. kuma kaga shi yasa ina ga shi yasa musulmi ba su gwada yin wannan ba inda abin haka ne da musulmi sun gwada yin sa kaga ko a irin zane da zaka rinka gani a cikin a cikin tarihi a gidajen tarihi na musulmi in aka zana annabi sallallahu alaihi wasallam haka za a zana ba fuska sai a zana shi akan kujera ga wai sahabbai suna kewaye da shi irin wannan zanukan da za a ga ana yi da ana sayar da su yanzu saboda wayewa ne da sha'anin karin ilimin addini aka daina sayar da wayannan har yanzu ne shi ya suna yi yan shi yan shi aha har yanzu to su suna tsarin kowa su eh su suna tsarin kowa
akwai wani jiyo malam da na- mana da wani babu da zai yi eh mu karasa da Allah eh dan mu sauka na'am a lokaci ya kusa eh kwarai dan mu samu mu karasa wannan fasalin eh mu karasa wannan mujalladin na'am باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال babu zikirin masih ibn maryam babun ambatan masihu dan maryam an ce masa masihu saboda ah, bi ma'ana mamsuh wanda aka shafe shi ne an ce kuma masihu bi ma'ana alladhi yamsahu mai shafa dan in ya shafi duk wani wanda yake da wani aibi a jikinsa sai ya warke in ya shafi wanda duk yake da aibi a jikinsa sai shi yasa aka ce masa masihu ai fa'ilun bi ma'ana fa'il ko kuma fa'ilun bi ma'ana maf'ul cewa an shafe jikinsa da albarka shi kuwa masihu dajjal shi ma masihu ne amma shi an ce masa masihu dajjal saboda an shafe ɗaya idansa Mm, ai mamsuhul ainul yumna ko kuma an ce masihu dajjal an ce masa masihu li'annahu yamsahu jami'al ba inda ba zai taba ba inda ba zai shiga ba a bayan kasa قال حدثنا يحيى بن يحيى yace haddathana yahya ibnu yahya shine an-naisaburi yace قرات على مالك yace na karanta hadisi a wajen malik عن نافع daga nafi' عن عبد الله بن عمر daga abdullahi ibn umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace أراني ليلة عند الكعبة yace na ganni urani lailatan indal ka'aba urani ko arani arani to na gani na ganni cikin dare a wajen ka'aba wannan an ce ru'ya manam ce
ورأيت رجلا آدم sai na fa- fara'aitu indal ka'aba a wajen ka'aba an kira ka ka'aba lirtifa'iha mm, wa tarabbu'iha saboda tana da kusurwa guda hudu cube ce shi yasa aka kira ta ka'aba muka'ab na رجلا آدم كأحسن ما an tara'in min udumin rijal sai na ga wani mutum mai duhu da mafi kyawun wanda zaka gani na mazaje masu duhu lahu limmatun ka ahsani ma an tara'in min al-lima yana da limma shine ra'a wato gashi wanda yake a wanda yake tsakanin kunne da kafada gashi a gashin gashin kansa saboda yawa ya wuce kunnensa amma bai kai kafada ba eh na'am ya zubo eh ta gefe ka ahsani ma an tara'in min al-lima
kamar mafi kyan abin da kake gani na masu limma قد رجلها kadar jalaha ya taje gashin وهي تقد ماء yana wato tana digar da ruwa متكئا على رجلين yana kishingide yana rike wato da mutane biyu أو على أواتق رجلين ko akan kafadun mutane biyu يطوف بالبيت yana dawafi da ɗakin Allah فسألت من هذا sai na tambayi wane ne wannan فقيل sai aka ce هذا المسيح ابن مريم wannan masihu ne dan maryam
ثم إذا أنا برجل جعد sai gani kuma da wani mutum ja'ad wato mai wato mai tattarar kansa kan nasa a cicure yake أطل qatidin mai tsananin tattara أعور العين اليمنى mai makant wato mai ido mai- mai ah, idan idan dama makant wato maka ah, mai makantar idan da كأنها إنبة طافية kai ka ce inibi ne wanda aka matsi فسألت من هذا sai na tambaya wane ne wannan فقيل sai aka ce mun هذا المسيح الدجال wannan shine masihud dajjal masihud dajjal wannan ru'ya nawa mu ce mana an kira shi dajjal wato mai yawan dajjal mai yawan rikita gaskiya da ƙarya shi daga shine ma'anar daj- wato dajjal daga ad-dajjal ne قال حدثنا محمد بن إسحاق na'am muhammad ibn ishaq al-musayyibi
قال نعم.
حدثنا أنس da yace haddathana anas ya'ani ibn iyab yana nufin ibn iyab عن موسى daga Musa ana ce masa al-musayyab saboda dan musayyab ibn abi sa'ib ne Abu Abdullahi al-Mahzumi ba Sa'id ibn al-Musayyib na'am
عن موسى وهو ابن daga Musa shine ibn Uqba النافع daga Nafi' قال yace قال عبد الله بن عمر Abdullahi dan Umar yace ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wata rana بين ظهراني الناس tsakanin a tsakankanin mutane المسيح الدجال ya ambaci al-Masih ad-Dajjal فقال sai yace إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور lallai dai Allah tabaraka wa ta'ala ba mai ido ɗaya bane ألا إن ya ce to ku ku المسيح الدجال saurara ku ji shi almasihu dajjal a'awar ne maka idansa daya أي أعور عين اليمنى mai wato ido daya wato ah, mai makantar idan idan dama ne كأن عينه عنبة طافية kamar idanunsa inibi ne wanda yake attafiya wanda aka matse ta قال yace وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace أراني الليلة في المنام عند الكعبة na ganni cikin dare a wajen Ka'aba فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال sai ga wani mutum mai wato duhu kamar mafi kyawun abinda kake gani na wato a duhun mazaje wato ak- a- abinda sukan fasa a duhu dinnan kar ku dauka kan cewa baki ne fa wankan tarwada mai da- ba yafi wankan tarwada amma wato farin nasa ba mai kyalli bane mai da- mai duhu ne kamar yadda zaka rinka ganin irin mutanen Yaman dinnan Um, da kuma mu- generally mutanen Hijaz haka suke mutu ya san yau in mutu ya zauna a saudiya umuman 'yan hijaz haka suke daban suke da kamar irin 'yan Shi- 'yan syria da 'yan jordan da 'yan palestine da za a gansu jajawur تضرب لمته بين منكبيه tadribu limmatuhu wato gashinsa yana yana taba yana tabawa tsakanin wato kafadinsa رجل الشعر rajulu sha'ar ya tashi ga- ya taje gashinsa يقطر رأسه ماء ruwan eh, ida ida wato gashin kansa yana digar da ruwa yana digar da ruwa وابعا يديه على منكبي رجلين yana mai sanya hannuwansa akan kafadun mutane biyu وهما mazaje biyu وهما- yana tsakaninsu yana dawafi da ɗakin Allah فقلت من هذا sai na ce wane ne wannan فقالوا sai suka ce المسيح ابن مريم shine almasihu dan maryam wa ra'aytu wara'ahu rajulan ja'adan kuma naga wani mutum a bayansa ja'adan mai tattara gashi qatatan qatatan mai tsananin tattara gashin nasa a'awara ayn a'awara ayn yumna mai makantar idanunsa da dama ka ashbahi man ra'aytu min an-nas bi ibn qatan mafi wan- mafi kamar wanda na gani da shi shine ibnu qatan wa bi an yadayhi ala manki bai rajulayn yana shi ma sanye da hannunsa alaman kibai rajulain akan hannuwan mata akan kafadun mutane biyu yatufu bil bayt ya yatufu bil bait shi ma yana dawafi da dakin Allah fa qultu man hadha sai na ce wane ne wannan qalu sai suka ce hadha al-masih ad-dajjal wannan shine almasihu dajjal Mm, ibn qatan ina jin zai zo inda yake cewa ya zurruni shabahahu ya rasulullah yace kamar da ha shine ai me ya kai me ya kai dujal dawafi Eh, ai mafarki ne mafarki ne saboda haka a kasan mafarki taswir ne risala ce ake kawo maka a a a, a shafra an yi kodin ɗinta kodin ne na'am eh gaskiya ne to ai ba- bai nuna kan cewa yi- ba nuna ba nuna kan cewa yi ba shi da fassara ba yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya mafarki yana sanye da riga ba ai ya ga sahabbansa suna sanye da riga wani rigarsa ta zo kirji ta sayyidina Umar har yana janta a ƙasa kaga ai ya gani bai nuna kan cewa sayyidina Umar ya sa riga har yana janta a ƙasa ba abinda ya nuna yace sai aka ce da me ka fassara shi yace addini saboda haka kasancewar mafarkin annabawa gaskiya ne wannan bai kore cewa yana yana da bukatar fassara قال حدثنا ابن نوير Muhammad kenan قال حدثنا أبي Abdullahi din kenan ko babansa na'am قال حدثنا حنظلة yace haddathana Hanzala عن سالم daga Salim عن ابن عمر daga Ibn Umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce رأيت عند الكعبة رجلا آدم na ga wani mutum a wajen Ka'aba mutum Adam mai duhu سبط الرأس sabitar ra'asi wato mai gashi wanda yake miƙaƙe واضعا يديه على رجلين yana sanye da hannuwansa akan mutane guda biyu يسكب رأسه أو يقطع رأسه gashin kansa yana kwarara ko kuma yana diga da ruwa من هذا؟
sai na tambaya wane ne wannan قالوا sai suka ce min عيسى بن مريم isa dan maryam أو المسيح ko ابن kuma almasihu ibn maryam لا ندري أي ذلك قال ba mu san wanne ne daga cikin waɗannan magana waɗannan guda biyun da ya faɗa ba ورأيت وراءه رجلا أحمر kuma na ga wani mutum a bayansa ja جعد الرأس mai tattara gashin kansa عور العين اليمنى mai makantar idanu- idanunsa na dama أشبه من رأيت به ابن قتل mafi kam- mafi kamar wanda nake wa- mafi wanda yafi kama da shi daga wanda na gani shine ibnu qatan فسألت من هذا sai na tambayi wane ne wannan فقال المسيح sai الدجال suka ce almasihu dajjal ne shine a ibnu qatan nan nawawi bai kawo shi ba قال حدثنا قتيبة بن سعيد na'am قال حدثنا ليث na'am عن أقيل na'am عن الزهري na'am عن أبي سلمة na'am ابن عبد abu الرحمن salama ta bin abdurrahman bin auf az-zuhri عن جابر بن daga عبد jabir الله ibn abdullah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لما كذبني قريش a lamma kadzabatni quraish yayin da quraishawa suka karyata ni قمت في الحج sai na tsaya fil hijr a cikin hijri isma'il وجل الله لي بيت المقدس sai Allah ya yaye mun baitul maqdis فتحت أخبرهم ukhbiruhum أخبرهم sai na hadu ina ba su labari عن آياتي akan ayoyinsa أعوذ إليه alhali ina kallon sa sallallahu alaihi wasallam na'am Lays bin Sa'ad ne.
Layth ibn Sa'ad ne eh shine ai mai riwaya daga Uqay Da la- lamadin guda ɗaya.
eh Layth ko Al-Layth duk ana faɗa masa dubin shi ibn Qatn rajulun halaka fil jahiliya min Khuza'a eh wani mutum ne tun jahiliya ya rasu ba sahabi bane shine Abdul Uzza ibn Qatn ibn Amr ibn Habib ummuhu Halatu bintu Khuwailid yar uwar Khuwa- yar uwar Khadija ita ce uwarsa kun allimma ta kai kafada gashinsa ya kai kafada wanda ya kai iya kunni shine aljamma aljamma in ya kai kafada yana dukan kafada shine allimma al'inabatu tafiya kuma albariza wadda take ta bullutso kamar idan nasu haka yake a bullutso wato قال حدثني حرملة بن يحيى na'am قال حدثنا ابن وهب na'am قال اخبرني يونس na'am ابن يزيد na'am عن ابن شهاب na'am عن سعد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب na'am عن أبيه قال daga babansa abdullahi dan umar dan khattab kale yace سمعت رسول الله صلى الله عليه naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa وسلم وإنما أنا نائم yayin da nake bacci رأيتني أطوف بالكعبة sai na ganni ina dawafi da dakin Allah na Ka'aba فإذا رجل آدم sai ga wani mutum mai duhu سبت الرأس mai sh- جميل الشعر sh- sh- yana wa- wanda yake mai tajajjen gashi mai kakken gashi بين رجلين yana tsakanin mutane mazaje biyu ينصف رأسه ماء Ru- ruwansa yana ka- gashin kansa yana diga da ruwa أو يهراق رأسه ماء ko kuma ruwan gashin kansa yana kwarara da ruwa قلت من هذا sai na ce wane ne wannan قالوا هذا ابن مريم suka ce wannan ibnu maryam ne ثم ذهبت التفت sai na tafi ina waiwaye فإذا رجل أحمر sai ga wani mutum ahmar جسيم kakkaura جعد الرأس mai wato matattarin gashin kansa عاور العين mai makantar idan i- ida wa- wato mai makantar ido daya كأن عينه عنبة طافية kai ka ce idanun nasa inibi ne wanda ya bullutso قلت من sai na هذا؟
ce wane ne wannan قالوا الدجال suka ce wannan dajjal ne أقرب الناس به شبها mafi ka- mafi kusancin mutane da shi a kama shine ibnu qatan abdul uzza kenan kamar yadda muka gani na'am قال وحدثني زهير بن حرب na'am wa haddathani zuhair ibn harb قال حدثنا حجين بن المثنى na'am قال حدثنا عبد العزيز na'am وهو ابن أبي سلمة na'am عن عبد الله بن الفضل na'am عن أبي سلمة بن عبد الرحمن na'am عن أبي هريرة daga abu hurairah ta yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لقد رأيتني في ال- في الهجر na ganni a cikin hijir Ismail وقريش تسألني عن مسرايا Us- Quraishu suna tambaya ta akan tafiyar dare na فسأل- فسألتني عن أشياء من بيت المقدس sai suka tambaye ni kan abubuwa akan Baitul Maqdis لم أثبتها ban tabbatar da su ba فقربت قربة sai ne sai ne bakin ciki ما كنت bakin ciki مثله قط ban taba bakin ciki kamar sa ba قال nace yace فرفعه الله لي أمري.
sai Allah ya dauko sai Allah ya dauko shi gare ni anzuru ilaihi ina kallon sa ما يسألوني عن شيء illa an ba'atuhum bihi ba sa tambaya ta wani abu face na ba su labarin sa
وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء kuma na ganni a cikin jama'a na annabawa فإذا موسى قائم يصلي sai ga Musa yana tsaye yana sallah فإذا رجل ضرب sai ga shi mutum ne bar wato mai- mai murdaddan jiki جعل ja'ad matattarin gashi كأنه من رجال شنوءة kamar yana kamar yana daga cikin mazajen kabilar Shanu'a وإذا عيسى بن مريم عليه السلام sai ga Isa dan ibnu Maryama alaihi salam قائم يصلي yana tsaye yana sallah أقرب الناس به شبها mafi kusancin mutane da ka- wajen kama da shi shine Urwata bin Mas'ud al-Thaqafi na'am وإذا إبراهيم عليه السلام sai ga Ibrahimu alaihi salam shi ma yana tsaye yana sallah أشبه الناس به صاحبه mafi kaman mutane da shi shine ma'abucinku يعني نفسه yana nufin kansa sallallahu alaihi wasallam فحالت السلام fahanati salatu sai lokacin sallah yayi فأممتهم sai ne limancin su shi yasa ake ce masa imamul mursali sallallahu alaihi wasallam فلما فرغت من الصلاة yayin da na gama sallah قال قائل sai wani mai magana yace يا محمد ya muhammad هذا مالك صاحب النار wannan fa- ga maliku ma'abucin wuta فسلم عليه sai ni- kai masa kai masa sallama فالتفت إليه sai ne wai sai ne wai ga gare shi فبدأني بالسلام sai ya fara mun sai fa- sai ya fara yi mun sallama alhamdulillah aha subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik saboda lokacin sallah suna jiran mu